إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala annabawan kuyin bare birnin niyami domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba a manta ba yau muna 28 ga watan a zulka'ada hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 90 daidai gomiya tara daidai a cikin kitabul manasik kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ala ya baghiyal khairati aqbil ila dhil hajjati shahril harami به العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا للأنام ألا يا باقي الخيرات أقبل فإن الشهر شهر للكرام إذا استهواك شيطان فأدبر ولا تركن إلى فعل الحرام مفعلة مفعلة فعول مفعلة مفعلة فعول wannan baitutukan suna bayani ne akan wani wata wanda za mu shiga gobe ko banda gobe da yardan Allah maɗaukakin sarki shine watan zulhijja shine malam yake cewa ala ya baghi alkhairati aqbil ila dhilhijjati ash-shahri al-harami ya ce ya kai mai neman alkhairi to ka zo ga lokacin samun alkhairi ya yi ka zo ga wata na zulhijja ya yi wanda a cikinsa alkhairi yake ya ce bihi shaharul harami bihi al'ashirul awa'idu hina hallat a habballahu khairan lil'anami ya ce a cikin wannan watanni ke da wasu kwanaki guda goma wanda kwanakin nan in suka zo to Allah yana son ayyukan alkhairi wannan ishara ne zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihatu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar manzon Allah yace babu kwanakin da Allah yahi son yawan ibada yahi son ayyukan alkhairi kamar wannan kwanakin guda goma na farkon watan Zulhijja shi yasa sahabbai suka yi mamaki suka ce walal jihadu ya rasulullah hatta jihadi ma wanda shine ibada mafi girma manzo Allah yace eh ibada ta hi muhimmanci a cikin wannan watan hiye da ma jihadi da wanda zai zo yana azumi da wanda zai je jihadi wajen yakar makiya to wanda zai rika ibada a wannan watan a wannan kwanakin guda goma to yahi ana gane da kyau ko sai manzo Allah yace فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أتكون wannan kwanakin guda goma ku yawaita kabbarori ku yawaita la ilaha illallah ku yawaita alhamdulillah ashe wannan kwanakin guda goma na farkon watan zulhijja kwanaki ne da ake so a raya su da zikiri kwanaki ne da ake so a raya su da kowace nau'in ibada Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani ya rantse da wannan kwanakin Allah yace wal fajr walayalin ashir walayalin ashir mafi yawan malaman tafsiri sun ta akan cewa wa layalin ashir ay wa ayyamin ashir Allah yana rantsuwa da kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja wannan watan mai kamawa maluman tafsiri ku suke cewa alqasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nil muqsamu bi duk abin da kaga Allah ya rantse da shi yana nuna muhimmanci sai ne darajarsa idan shi yasa malam yace ala ya baghi alkhairati aqbil fa inna ash-shahra shahrun lil kirami ya kai mai nema alkhairi ka zo ga lokacin samun alkhairi ya yi domin wannan wata na zulhijja wata ne na mutanen kirki ya ce idan tahuwa ka shaitanun fa'adbir wala tarkan ila fi'ilil harami idan shaidan ya so ya ja ka ga talallabiya ta sabon Allah a cikin wannan kwanakin ko a cikin wannan watan ya ce to kada ka bisa domin wannan watan ba a haramun haramun an yi talinka ta ake yi a takaicin uwa masu girma wannan kwanakin guda goma mu zage damtse da yawan ibada kowace irin ibada ibada ta azumi ibada ta yawan karatun qur'ani ibada ta nafila ibada ta zikiri sannan anan nake so in fadakar da masu niyyar yin layya ya tabbata a hadisi manzon Allah yake cewa idza ra'aytum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sha'rihi wa asfari idan aka ga watan layya watan zulhijja nan zuwa banda gobe zai kama duk wanda yake da niyyar yin layya mai niyya aka ce ba sai wanda yake da rago a jaba duk wanda ke da niyyar yin layya to kada yi aski kada ya aske aski kada ya aski gashin safin masannan kada ya hudda a kaihu gashi kowane iri na hamutta da na gaba da na kai duka ba a huddawa balantana na gime da yake haramun a hudda ana gane da kyau ko kidan duk mai niyya ba sai mai rago gida ba ana gan da kyau ko kana da niyya ai kowa iya niyya ko to kenan kowa sai ya kame daga yanzu daga daga yau da dare in kana da in kana da niyyan sallah ka je kai aski dan ka gashi ya taru ka ce zaka aski ko kuma ka je ka hudda akai fa ana gan da kyau ko dan kwana goma ba zaka hudda ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam za mu tashi babu man nahara al-hadiya biyadihi wasta'ana bi ghairihi babu mai bayani akan wanda yayi alwashi man nahara alhadiya wanda ya soke taguwarsa ta hadaya biyadihi da hannunsa wasta'ana bi ghairihi kuma ya nemi taimakon waninsa ma'ana mutum ne yayi hadaya ko kuma ragunan layya tiyawa sai ya yanke saura sai ya sa wani ida yanke masa sauran misali ne na bada malam yace haddathana harun ibn abdullah haddathana muhammad wa ya'la ibn ubayd qala حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه lokacin da manzon Allah ya soke taguwunnansa fanahara talati na biyadihi sai ya soke guda talatin da hannunsa wa amara ni sai ya umurce ni fanahartu sa'iraha sai na soke sauransu sai dai hadisin munkar ne حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حاق وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور الراشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى للي رانكوم في فتاء وجن الله يوم, يوم النحر شيني ranar sallah babba ranar layya wa yawmul qar da kuma rana mai bi mata ita ce yawmul qar ana cewa yawmul qar ne domin ita ce ranar da yastaqirruna al-hujjaj fi mina shi yasa ake masa yawmul qar daga istiqrar ne kenan da rana ta biyu wadda mahajjata suke tabbatuwa a mina قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني kenan ga fassarar ma yace shine rana ta biyu ta sallah wa qala wa qurriba li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam badanatun khamsun kuma an kusan tuma ma'aikin Allah da badana jam'i ne na budna shine taguwun ne raƙumma guda biyar ausittun ko shidda fatafikna yazdalifna ilaihi sai raƙumman suka rika gurguso kansu shine yazdalifna ay yataqarrabna ilaihi kowace taguwa tana gusowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ayyatihinna yabda'u ana ganin da ke ku kowace tana son da ita za a fara shine bi ayyatuhun bi ayyatihinna yabda'u falamma wajabat junubuha lokacin da raƙumman suka faɗi shine wajabat junubuha lokacin da raƙumman suka faɗi an soke su qala ce fatakallama bi kalimatin khafiyya sai manzon Allah ya faɗi wata magana wadda take mai sako wadda take marar sauti shine khafiyya lam afhamha ban fahimce ta ba fa qultu sai nace ma qala mai manzon Allah yace qala yace man sha'a qatata'a abinda yace shine duk wanda yake so ya gunci nama na wannan raƙumman da ya yanke wannan hadisin akwai abin mamaki ciki raƙumma ne aka kawo za a soke ma'ana za a yanke su manzo Allah ne zai yanke su raƙuma guda biyar maimakon su ruga da gudugun sanya suke kowace gugoriyo take yi a fara yanke ta dan saboda albarkar hannun wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko rakun mama kowace so take a ce ita za a fara yankewa in dai manzo Allah ne zai yanke ta to ita take so za a fara shine ma'anar yazdalif na kowace tana matsowa kujin da rakun ma suke neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi yana nuna rana mafificiya a wajen Allah ita ce ranar sallah babba wannan ittifaqan rana mafificiya a wajen Allah ita ce mi ita ce mi ta ce ranar sallah mafi girman ranaku sannan ita kuma rana mafi albarka ita ce ranar arafa ana gani da kyau ku shi kuma dare mafi albarka shine wace da wani dare daren lailatul qadri shine bambancin dare na lailatul qadri da bambanci ini na mi na arafa da bambanci ini na mi na sallah babba malam yace haddathana muhammad ibn hatim حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع na halarci ma'aikin Allah a hajjin bankwana ina nan a hajjin bankwana wa utiya bil budni sai aka zo masa da taguwan ne raƙon da zai soke zai yanke faƙada ta ce udu'uli aba hasanin ku kira mini baban hasan fadu'iya lahu ali sai aka kira masa ali radiyallahu anhu faƙala lahu sai manzo Allah yake masa khudh bi asfalil harba ka kama ƙasan mashi ana gan da ko ka kama ƙasan mashi wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi a'laha shi kuma manzo Allah sai ya kama saman mashin thumma ta'ana biha fil budni sai ya soka wannan gashin wannan mashin a wuyan raƙumman falamma faraga lokacin da ya ƙare rake baglatahu sai ya hau taguwarsa wa ardafa aliyan ya goya ali a bayansa sai dai hadisin bai inganta ba babun kaifatan harul budunu babu mai bayani akan a takaice babin da ya wuce abin da yake nuhi shine ya halatta mutum ya wakilta wani ya yanka mishi dabba shi talayya ko dabba ta hadaya ga masu aikin haji amma abin da aka yi so mutum ya yanka da mi da kansa shi aka yi so hatta mata ma su ma an yi so su yanka da kansu shi ne wani malami yake cewa in aka kawo rago a ce su yanka shi suke yanka amma ya aka musu wika sun iya yanka mazansu sun iya yanka mazansu amma ba su iya yanka mi ba ba sai yanka rago ba yace da suna yanka ragunan mai yawa da sun ji tausayi na yankan mazansu a takaice dai babu laihi al'ada ce a ce mace ba ta yanka a da ko da dabba na dukar rai mace ba ta yankawa in ma mace ta yanka ba a ci ana gane da kyau ko ba a ci to alhali a musulunce babu laihi mace ta yanka babun kaifatun harul budun babu mai bayani akan ya ake soke raƙumma taguwunnai na layya ko kuma na hadaya kun san shi raƙumi yankan shi ya bambanta da sauran dabbobi to shine za a muna bayanin shi raƙumi yanda ake soke shi shi sokewa ma ake shi sa nahar ake cewa ba mi ba ba zabhu ba sauran dabbobin zabhu ake musu amma shi raƙumi me ake masa nahar ake ma shine sokewa to za mu gani ya ake sokewan حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ظل لسحبنسا كانوا ينحرون البدنة sun kasance suna soke taguwa raƙuma ma'akulatal yusra bayan an ɗame mata ƙafa ta hagun qa'imatan a tsaye alama baqiya min qawa'imiha akan abin da ya saura na qawahuwanta حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنا ناكسا تارد ابن عمر أمنا فمر برجل سيبيا وجن ونمتم وهو ينحر بدنته ينصوكي تاغورسا وهي باركة تاغور tana gurhani shine barika taguwar tana gurhani a zamne faƙala sai ya ce iba'asha qiyaman muqayyadatan ta da ta a tsaye a ɗame sunnatan sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin yin haka shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه من زال يا أمرتني da in kula masa da dabbobinsa taguwannan saraƙunmansa na hadaya wa aqsima juludaha in an yanke ko in an soke su in raba watunsu wa jilalaha da kuma shinhiɗinsu kun san kowanne raƙumi da shinhiɗarsa ana gan da ko to idan raƙumi na hadaya ne da shinhiɗarsa da yaggiyarsa komi nasa ba a kyauta da shi ba a sai da shi komi nasa a kamar yadda naman ba a sai da shi to shi ma haka wannan kayan nasa ba a sai da su shi ne ma'anan wa jilalaha wa amarani Allah u'tiyal jazzara minha shay'an kuma ya umurce ni kada in ba aljazzar aljazzar shine mahauci ana gani da kyau ko ya umurce ni da ka in ba mahauci komi mai hida mai yanka ka in ba shi komai daga ciki waƙala ba haka ba an ce ka a biya shi ba a kamar in za a biya shi ka a biya shi daga cikin naman taguwar ko kuma wani abu nami na taguwar amma biya wannan za a biya shi haƙƙin shi waƙala ya ce nahnu nu'tihi min indina mu za mu bashi daga wajenmu wannan hadisin yana nuna abu na farko a nama na layya da na hadaya duk hukuncin su guda ba a saida shi sannan in raƙummai ne komi nasu hatta shin hidarsu da yaggiyar da ake dame su dukkaninta kyauta ake da ita ba a mai ba a saidawa ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan kuskure ne sai da fata ta layya idan mutum ya sai da fata ta layya in ma ya sani to yana da laihi yana da zunubi ba a ce laishi ba ta yi ba amma dai laishi ya rage mata naƙasu ya rage mata cika kuma yana da laihi domin ya yi abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana bayan wannan kuma wannan hadisin yana nuna shi raƙumi yankan shi ya bambanta da sauran dabbobi raƙumi da tsaye ake soke shi yana a tsaye sai a ɗame masa ƙafa ta hagun ana ganin da kyau ko kan shi shi ma sai a riƙe shi ko kuma a ɗame shi ga wata itanya a haɗa kan shi da wata itanya don saboda kada ya ta yawo nan idan aka ɗame kan sai a zo da mashi a hadisi nan mashi wanda hadisin da ya wuce mashi manzo Allah ya amfani da shi ana iya amfani da mashi ko yuka mai tsini ko kuma takobi akwai daidai wani wuri wanda su wanda suka saba aikin sun sani wurin daidai saitin shi za a dibawa ana sokawa shi kenan jini sai ta zubowa kamar yadda ka san an kunna famfo haka jini zai ta zubowa ana gane da kyau ko amma da an kuskure to ba zai mutu ba ana gane da kyau ko kuma zai ta mahauka hakan ga har ya kai ga iya ma ya banye ya huka ya karfin mutane ce sa shi ana bukatar wanda suka kware a cikin abin suka san daidai setin wurin wannan shine kenan yanda ake soke raƙumi amma duk wanda ba wannan ba su da kwanci ake yanka su sani ya ce sauran su kuma sanannu ne ba sai an gayi ba ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam shi yasa Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar wanhar nusukaka kenan annaharuna an ka wanhar ne dan su lokacin taguwa raƙun masu suka hi yawan layya da su da raƙun masu suka hi yawan yin layya da kuma me yake da suna hadaya shi yasa aka kawo wanhar anan wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babun fi waqti al-ihrami babu mai bayani akan lokacin da ake daukan ihrami niyya ta haji ko umara a babin da ya gabata can mun ga wurin da ake dauka ne to bayan wurin da ake dauka akwai kuma lokacin da ake dauka حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خسيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كي بابا عباس ناي ماماكي جمدا سابانين ده صحابة من الله سكا سامو في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمدا ɗaukar niyyar aikin hajji da umara na ma'aikin Allah hina aujaba lokacin da ya ɗauki niyya ma'ana lokacin hajjatul wada su yi ne faƙala sai ce inni la'a'alamu inni la'a'alamun nasi bi zalika sai ce ni na hi kowa sanin yadda manzo Allah ya dau ihrami innaha innama kanat min rasulillahi sallallahu hajjatun wahidatun shi ma'aikin Allah hajji guda kawai yayi a rayuwa ana gan da ke ko manzo Allah hajji guda kawai yayi sauran duka umara ne hajji guda umara guda nawa a guda nawa umara guda nawa manzo Allah yi guda hudu ana ganin da ke kudi an hada da ta hajjatul wada wadda yayi shine ma malamai suke ce wannan shi yake nuna ba shi bane jarumta dan kana da kudi duk shekara kace sai ka je aikin haji alhali kudin nan da zaka zuba ka je aikin haji zaka iya kai abin da yayi haji shine ka saman ma wani jari ana ganin da ke ku wani dan uwanka da yake da iyali maimakon kudin hajjin nan sai ka raba ma 'yan uwanka su yi jari su yi kasuwanci duk abin da suka samu ta hanyar kasuwanci nan kana da lada ɗiyansu in suka ciyar kana da lada don ta hanyar ka suka samu abin aure in suka ƙara kana da lada duk ladar da zai samu kai ma kana da kamasho a ciki ana gane da kyau ko to amma mutanenmu wani ma in kana faɗin haka sai ce dan bai da kuɗin ne shi yasa yake cewa haka nan shi ma yana da kuɗin duk shekara sai ya yi to Allah ya sauke a takaice dai hajji guda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam yace famin hunaka ikhtalafu to wannan ne yasa suka samu sabani dan hajji guda yayi da a ce hajji da yawa yayi to za a iya tabbatar da ga yanda yi amma hajji guda ne shi yasa aka samu sabani yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajjan manzon Allah ya huta da niyyar hajji falamma salla fi masjidihi bi dhil hulayfa rak'ataini lokacin da ya yi sallah a masallacinsa na zulhulaifa raka a guda biyu awujaba fi majalisi a inda yake zamne sai ya dauniyan aikin haji shine awujaba ay awujaba ala nafsi alhajj fa ahalla bil hajji sai labbaik allahumma hajjan shine fa ahalla bil hajji yace ya Allah na karba maka da niyyar haji hina faraga min raka'ataihi lokacin da ya kare rakoyinsa guda biyu fatami'a zalika minhu aqwamun sai wasu mutane suka ji wannan niyyar da ya dauka fa hafistuhu anhu sai ni ma na haddace wannan daga gare sa thumma rakiba sannan sai ya hau taguwarsa falamma istaqallat bihi naqatuhu lokacin da taguwarsa ta daidaitu da shi akan hanya a halla sai kuma ya ƙara yin wani ihlali labbaik Allahumma hajjan wa adraka zalika minhu aqwamun sai wasu mutane suka riski wannan abin da yayi wa zalika annan nasa innama kanu ya'tuna arsalan kuma abin da yasa wasu busu ga niyya ta farko da ya ɗauka ba sai ta biyu don mutanen sun kasance suna zuwa ne arsalan ai afwajan jama'a jama'a wasu su zo wasu su zo kenan wasu sun zo tare da shi wasu daga baya suka zo to wanda suka zo daga baya su ne suka ga ɗaukan niyan shi ta biyu bayan hawan shi taguwa fasami'uhu hina istaqallat bihi naqatuhu yuhillu sai suka ji sa lokacin da ya hau taguwar sa daidaito da shi yana ihlali faƙalu sai suka ce innama a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai manzon Allah ya yi labbaik Allahumma hajjan ne hina istaqallat bihi naqatuhu lokacin da taguwarsa ta daidaito da shi thumma madha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ya ci gaba da tahiya falamma ala ala sharfil baida lokacin da ya hau akan tudu na wani wuri da ake ce ma baida a halla sai ya ƙara yin ihlali labbaik Allahumma hajjan ya dauniya wa adraka zalika minhu aqwamun wasu mutane su kuma sai suka ganshi a wannan wurin sai suka ji a wannan wurin faqalu suka ce innama ahalla hina ala ala sharfil baida to daga nan su kuma sai suka rika cewa ai inda manzon Allah ya labbaik Allahumma hajjan shine lokacin da ya hau akan wannan dutsen waymullahi na rantse da Allah laqad awjaba fi musallahu manzon Allah ya ɗau niyan hajji a wurin da ya salla a masallacin zulhulaifa wa a halla ina stakallat bihi na katu bayan wannan kuma ya ƙara ɗaukar wata niyya ya yi labbaik Allahumma hajjan lokacin da ya hau a kan taguwarsa wa a halla hina ala ala sharafin baida kuma lokacin da ya hau a kan tudu na baida shi ma ya ƙara yin labbaik Allahumma hajjan قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس wanda ya aiki da maganar ibnu abbas a hallafi musallahu to irin su ne suke yin ihlali daukan niyya aikin hajji a wurin sallah wajen zulhulaifa masallacin zulhulaifa idza faraga min raka'ataihi idan ya kare daga rak'o'i guda biyu wannan hadisin da'ifi ne amma kamar yana nuna ɗabi'ar abin da ke sa wataran a samu sabani dangane da rawaito hadisi a wajen sahabbai shine wasu za su isko manzon Allah ya faɗi abu kaza a yanayi kaza daga nan sai su tahiyarsu wasu kuma sai su isko shi a wani yanayi wanda ba wannan ba ya faɗi kaza sai su kuma su ce haka ne ya faɗa wasu kuma sai su isko shi a yanayi kaza su ce haka ba zago ana gani da kyau ba sai ka ji a hadisi guda an ce manzon Allah ya faɗi kaza sau adadi kaza wasu kuma su ce sau adadi kaza ne wasu kuma su ce sau adadi kaza ne to kowannensu yana rawaito abin da ya mine abin da ya gani abin da ya ji ana gane da kyau ko to irin wannan hadisan ana hada su da cewa sai a ce duk yanda mutum yayi yayi idza waradat ibadatani min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin ko kuma a me yake da suna a ba wannan kaida bace nake so in kawo shine al-ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa idan ibada ta zo da yanayi daban-daban to sai a yi ta a kowane irin yanayi daga cikin yanayin da ya zo wata rana an rawaito manzon Allah yana sallah hannunsa yana dora na dama akan mi akan na hagu an rawaito kuma wata ran in ya dora hannunsa na dama akan na hagu sai ya jimike na mi na daman ana gane da kyau ko an rawaito kuma cewa in zai daga hannu wajen kabbara sai ya ce Allahu akbar sannan yake daga hannu an rawaito kuma tare yake cewa Allahu akbar an rawaito kuma sai ya daga hannu ya aje sannan ya ce mi Allahu akbar to wanne za a yi wanne za a bari a duka za a yi shine ma'anan me yake da suna idza waradat ibadatani ko kuma al ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa to kai wanda ka karanci hadisan gaba ɗaya sai ka rika yi wata ran ka yi irin wanga wata ran ka yi mi wata ran ka yi irin wanga wannan shine kenan in kaga mutum na gardama na wani hadisi da ya zo da ruwaya guda biyu ya ce shi dole sai wanga za a yi to alama ce ta karancin iliminsa amma wanda yake karatu ba zai taƙaita bai ce dole sai wannan dan mi dan saboda akwai wanda ya nuna kishiyar haka kenan duk yanda mutum yayi an rawaito dai hadisi ya mi ya inganta akan an yi wallahu ta'ala a'lam malam yace حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها wannan bai da'akin da kuke ma manzon Allah kuskure mun taba gai a baya cewa lafazi na takzibu ko kazaba ko yakzibuna ko takzibuna sahabbai da tabi'ai idan suka faɗi ba suna nuna ƙaryatawa bane in suka ce wane yakzibu suna nuhin yakhta'u ko kuma kazaba fulanun ay khata'a fulanun baya daga cikin ɗabi'ar sahabbai mutum ya faɗi magana su ce ƙarya yake kai tsaye a'a sai dai su ce me yayi kuskure ana gani da kyau ko kamar yadda za su zo su ce akrahu kaza kamar yadda aka rawaito ɗaya daga cikin magabata ina tsammanin imamu ahmad bin hanbal ne ke cewa inni akrahu ma'azifa sai wasu suka ce ai ahmad bin hanbal ma shi ma bai ce ya haramta wake wake ba da kada kade cewa ya akrahu na karhanta ina ganin makruhi ne alhali su akrahu a wajen su menene uharrimu ana gane da kyau ko su matsayinsu in suka ce makruhi ne abu kaza suna nuhin menene suna nuhin menene haramun ne wannan istilahi na bambanta makruhi da haramun daga baya ne yazo a wajen malaman usul ana gane da kyau ko kenan yace bai da kukin nan da kuke kuskuren cewa manzon Allah yayi dauniyan aikin haji a cikin ta ma a hallar rasul illa min indil masjidi banzo Allah bai dau ihlali ba sai a masallaci ya'ani masjid dhul hulaifa yana nuhin masjid dhul hulaifa kina yana nuhin wanda suke cewa sai an shiga mota an kama hanya sanan ne ake labbaik Allahumma hajir shine yake cewa a kuskure ne tun a masallaci ake daukar niyyar aikin haji masallaci ne dhul hulaifa حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن يا كيب أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا ناغنك كان يموس أبوا قداهد لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها بانغا أي دغا تكين sahabbanka ma'ana abokanka yana yi ana gan da kyau ibnu umar ne aka ce ma mun ga kana yin wasu abubuwa guda hudu wanda sauran sahabbai ba mu ga suna yi ba qala yace ma hunna ibn jurayj menene wa'annan abubuwan yake ibn jurayj qala yace ra'aytuka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyin mun ga naga idan ka zo a wajen ka'aba baka taba gimshikanta baka shafa gimshikanta kowanne in ba al-yamaniyin ba na bangaren dama kun san ka'aba tana da bangare guda nawa bangare guda nawa gare ta goma sha nawa guda hudu ko yawwa to bangare guda biyu kawai ibnu umar yake shahawa shine al-yamaniyyin na bangaren dama to shine yake cewa kai nan kawai kake shahawa kishe mutanen mu kowa duk inda ya samu shi shahawa zai ana gan da kyau ko wa ra'aytuka talbasu ni'ala sibtiyya kuma na ganka a wajen aikin haji kana sa takalmi asibitiya wasu takalmi ne da suke da hanci kamar irin takalmin mu yan samfa an san yan samfa ko takalmin dai masu hanci wanda in kana zuwa da su masallaci to kullun cikin rigima kake ana gane da kyau ko an gane takalmi a ko tafet yawa ko a jami'a an ce sun yi kone takalmin matsala wannan shine kenan to wa ra'aytuka kuma wannan ni ga ne ba je ba tun da na bar tafiya da tafet aka na huta da sake min takalmi da ina zuwa da tafet wata ran sati bai wucewa sai na isko an canza mini takalmi wata ran a bar mini sabi wata ran a bar mini tsohi wata ran a bar mini kodaddi to ni sai na koma sa irin wa'ancan me yake da suna kurda na kurdawa kai kurda ka zage to in nazo in kurda in nazo in zage lahiya loko da yake suke a a ai ba sabi bane kai kuma ai ban zuwa da sabi in sabi ne in tsohi ne ba zai ɗauka tsohi na'am to wannan shi ne ke ne ce asabtiya su ne wannan 'yan samfakin nan masu hanci na ga kana sa su a wajen aikin hajji ya ce wa ra'aituka tasbugu bi sufra kuma na ga kana rina gemenka da da da da me ake ce mishi lalle shine as-sufra ma'ana gemin ka kana sa mishi lalle gemin shi yayi hori kalta yana sa mishi lalle naga kana yin haka wa ra'aytuka idza kunta bi makkah ahalla nasu idza ra'aw hilala kuma na ganka idan mutane suna a makka aka ga wata na zulhijja suna daukan niyyar haji walam tuhilla anta kai kuma baka daukan niyyar aikin haji hatta kana yawmut tarwiya har sai yawmut tarwiya yawmut tarwiya shine rana ta takwas ta watan zulhijja ana gan da kyau ko faqala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar yace ammal arkanu amma su bangarorin ka'aba da kace bana shahawa sai na dama fa inni lam ara rasulullahi sallam yamassu ila al-imaniyaini to manzon Allah ban gaina shaho ko ina na Ka'aba ba in ba na daman nan ba wa amma ni'alu sibtiyya amma su kuma takalmi masu hanci da gace fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'ala to ni naga manzon Allah yana sanya an-ni'al a fadakarwa kadan dangane da abinda malam Nasir yake amsa wanda suka saba zuwa karatu sun sa akwai case da muke da na kula da sabbin musulunta duk sati akwai sabbin musulunta da muke karantar da su ana biyan su ana ba su kudin taksi wanda za su zo su koma to sai kasance an bude kes na saboda kula da wannan kudin da za a rika ba su suna tiya suna komowa wanda cikin su ma aka samu ne ya samu matsala ana taimaka mishi a cikin keskin kenan wannan shine keskin wanda yake so ya ba da gudunmuwar shi duk sati ana amsa kenan hanya abu da take da yardan Allah na'am yace فأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر abin da yasa nake sa takalmi in sanfa dan naga manzo Allah yana sa takalmin da ba su da gashi a wajen aikin haji wa yatawaddau fiha kuma yana arwalla da su fa ana uhibbu an albasaha shi yasa nake so in rika sanya su don koyi da shi wa amma sufratu amma rina geme da lalle fa inni ra'aytu rasulullahi sallam yasbugu biha naga manzon Allah gemin shi lokacin da ya hori yana sa mishi lalle sai yana yin ja yana rina gemin shi da shi fa ana uhibbu an asbuga biha shi yasa nake so in yi haka wa amma al-ihlalu amma shi wata da kace na zulhijja in ya kama ban daukan niyyar haji sai rana ta takwas fa inni lam ara rasulullahi sallam yuhillu hatta tamba'ita bihi rahilatuhu to ni ban ga manzo Allah yana daukan ihlali ba yana daukan niyyar aikin haji sai lokacin da dabbar sa ta daga da shi ana gan da ko ma'ana ta daga da shi zuwa wajen harami a takeice wannan hadisin abubuwa guda hudu ne wanda yake sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yake koyi da shi a cikin rayuwarsa daga ciki ga wata sunna mahjura shine mutum na da wurin gemi sai rika raina shi da me da me da gemi wurin gemi sai rika raina shi da lalle wannan sunna ce to amma yanzu kaga akwai gingima gingimin malaman da ba ta yin haka ana gani da kyau ko a eh wurin gemi yo baki in ka sami shi miza a gani baki in ka sami shi ba a ganin komi yana sauyawa to baki ba a sami shi in ka samu baki kayan bidiya eh baki ba a sami shi ruwa makan ka asiri ja shi ne ake sama na eh ba ba a jan nan kawai ake sawa lalle kawai ake sawa ba a sa baki ko kuma masu sa hori masu sa a ce ne suke sa ko me ko yambo ne ko to duk wannan baya halatta rina gemi kawai da ja kawai ake sawa sa ja shi ne sunna sai ta za ka ɗaukun malumai ne ke haka amma sunna ce mai ƙarhi sunna ce mai ƙarhi wannan shi ne kenan ya shi ne muka ce ba a sami shi farin gemi kawai ake sama ana gan da kyau ko farin gemi kawai ake sama abin da ya sa kuma ake sami shi don saboda shi wari tes ana gan da kyau ko manzo Allah ya ga illar yahudawa ba sa rina shi to don saba musu wata ran sai ka rika mi sai ka rika mi sai ka rika rina shi ana gani da kyau ko kun bayan wannan rina gemin wata ran yana sama mutum tawadu'i domin in mutum na da horin gemi wata ran girman kai ke kara mishi ga ya girme ma kowa ya ga shi lattizo ne dan yana da mi yana da farin gemi to in yana dan rina shi wata ran sai dan rika mai da kanshi ba kowa ba ban san ko ana gane da kyau ba wallahu ta'ala a'lam a takaice dai sunna ce haka kuma eh ihlali in mutum yana a makka abin da ya dacewa ya bari sai yau tarwiya ya dau niyya yau tarwiya ita ce rana ta nawa ta takwas akwai masu ɗaukar niyya tun harkon a zulhijja ba ma tun harkon zulhijja ba hatta ma wannan watan da muke ciki na zulka'ada mutum yana ya dau niyya aikin haji amma abin da ya yi ya dau a rana ta takwas don saboda rishin ɗauka ɗoka da sauri zai sa mutum ya takuru wasu abubuwa da suka haramta a gare shi da suka haramta a da suka halatta a gare shi su haramta a gare shi dalilin ihrami da ya dauka wannan matsala ce ta mai aikin haji shi zai san muhimmancin wannan mu ida wannan hadisan guda biyu sai mu tsaya حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر بالمدينة وزع الله يسلم الزهر المدينة arba'an rakawai guda hudu wa sallal asr bi dhil hulayfa sai sallaci la asr a dhil hulayfa wa raka'atayn da rakawai guda biyu thumma bata bi dhil hulayfa sannan ya kwana a dhil hulayfa hatta asbaha sai da ya waye gari falamma rakiba rahilatahu lokacin da ya hau taguwarsa wastawat bihi ta daidaito da shi a halla a lokacin sai ya dau niyan aikin hajji labbaik allahumma hajjan shine idan kuka lura masu idan mutane suka suka sabka a madina suka zo a wajen ɗaukan harami za ku ga in sun shiga bisu wadda za ta kai su mota wadda za ta kai su makka za ku ga ana nuna hotuna suna mi za ana nuna hotuna suna mi labbaik allahumma labbaik labbaik la to sun ɗauko ihrami kenan da mutum ya shiga ihrami to zai ta labbaik allahumma labbaik ba zai katse ba sai ya shiga makka yana kallon ka'aba to anan sai ya katse mi ihrami ya je zuwa mi zuwa dawafi ba san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan mala yace haddathana ahmad ibn hanbal haddathana rawh haddathana ash'atu an al-hasani an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam salla az-zuhra thumma rakiba rahilatahu manzo Allah ya sallaci az-zuhr sai ya hauta guwarsa falamma ala ala jabal al-bayda lokacin da ya hau akan dutsi na baida a halla a lokacin sai ya labbaik Allahumma hajjan حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاس قالت قال سعد بن أبي وقاس كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الطريق الفرع manzo Allah ya kasance idan ya kama hanyar fur'i sunan wata hanya ce da ake ma al-fur' a halla yana labbaik Allahumma hajjan idan taqallat bihi rahilatuhu idan ya daidaita akan dabbarsa wa idza akhadha tariqa uhud ahalla idza ashrafa ala jabal al-bayda idan kuma ya kama hanyar uhud yana daukar ihlali idan ya hau a a bisa kan dutsi na baida sai dai hadisin bai inganta ba babu lishtirati fil hajji babu mai bayani akan alishtiratu fil hajji sa sharadi a wajen hajji me ake nufi da sa sharadi shine zaka je aikin hajji sai ka ji labarin akwai matsala akan hanya ana gane da kyau ko ko kuma kai tsoron rishin lahiya ya taso a maidoka ka fasa ya aikin hajjin nan to tun a wajen ɗaukan niyya sai ka sa a kanka cewa ya Allah zan na ɗau niyyan aikin hajji amma inda ka tsaida ni nan zan tsaya za mu dai hadisin yadda za a faɗin shi da larabci ma'ana dai abinda ake nufi da wannan in mutum ya san da akwai matsala ya kama zuwa aikin ya kama hanyar zuwa aikin hajji bai da tabbacin ya isa to sai ya ɗau niyyar zan je aikin hajji in na samu isa in ban samu isa ba ko to Allah zai cika mini lada haddathana ahmad ibn hanbal haddathana abbad ibn al-awwam an hilal ibn khabbab an ikrimata an ibn abbas anna ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت duba'a ta zo wajen abdulmuttalib duba'a ta zo wajen manzon Allah sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni uridul hajja ni ina so in je hajji a ashtaritu amma har ina iya sa sharaɗin cewa in na kasa zan komo ƙala na'am sai manzo Allah ya ce mata e ƙala ta ce fa kaifa aqulu to ya zan ce ƙala sai ce kuli ki ce labbaika Allahumma labbaika ya Allah na karbi kiranka ya Allah na karbi kiranka wa mahilli min al-ardi haythu habastani amma inda zan walwale ihrami inda ka tsaida ni mana ya Allah na ɗau niyyar aikin hajji amma in matsala ta samu to a nan zan tsaya kenan ya Allah ka cika mini niyyata a takaice wannan hadisin yana nuna sauƙi na shari'a musulunci ta yanda idan mutum ya yi niyyar abu ya fara ko da bai ida ba Allah zai mi Allah zai mi zai cika masa ka'ida malamai suke cewa al-ma'zur ma'jur al-ma'zur ma'jur duk wanda uzuri ya hana masa i da wata ibada da ya fara to za a bashi ladar kamar yayi me kamar yayi ibadan ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan ka kamo hanya zaka zo makaranta sai moto ya samu matsala akan hanya sai ka koma gida za a baka ladan kamar wannan karatun gaba ɗayan shi tare da kai aka yi shi ana gane da kyau ko wannan yana daga cikin sauki da falala ta musulunci a na mu kawo karshen babi ina tsammanin ya kamata mu dakata don babin na gaba yana da tsawo sosai don mu san sati mai zuwa in mun shiga babin za mu yi kokarin ida shi da yardan Allah a nan za mu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bayan sallah kenan sai a ci gaba da karatun larabci insha Allah